الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar asabar 19 ga watan rabi'ul akhir shekara ta 434 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma biyu ga watan uku shekara ta 2013 takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'ul kabir ba laifi kafin darasi na yau idan da tambayoyi suna iya gabata na'am kamar ni zakka ta kuɗi ko ta dabobi ko ta a lissafi dai wanda yake na shekara da ta gabata miliyan ɗaya da jika dari biyar da talatin a lissafin zinare wanda yake tsaka-tsakiya duk mutumin da ya mallaki wannan gwalgwado zakka ta zama wajibi a kansa illa kasancewar insha Allahu ta'ala kamar yadda muka yi alkawali za mu bincika mu ga shin an samu canji ko kuma ba a samu ba ma'ana nisabin ya hau ko kuma ya yi ƙasa saboda a duk shekara ko kuma mu ce duk shekara canzawa yake domin zinaren shine ake tambaya kudin shi nawa ne a wannan lokaci to da shine ake lissafi na'am na'am نعم نعم wai dangane da waɗannan ayoyi guda biyu wanda ta farko tana cikin suratu nur ta biyu tana cikin suratu yasin wanda ke cikin suratu nur fadar ubangiji subhanahu wa ta'ala yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun wadda ke cikin suratu yasin al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun waɗannan ayoyi gaba ɗaya iya abin da suke tabbatarwa tsantsar adalci na ubangiji subhanahu wata'ala yanda gabbai za su ba da shaida akan me su a ranar kiyama dangane da duk abin da ya aikata alkhairi ko sharri ita waccan ayami Allah ya ce yau matashhadu alaihim alsinatuhum yinin alkiyama yini ne wanda halshe na bayi ke ba da shaida a kansu sai ke cewa tashhadu alaihim alsinatuhum wa aidihim sai ce da hannuwansu sai ke cewa wa arjuluhum bima kanu ya'mal da kafafuwansu dangane da duk abin da suka kasance suna aikatawa a ranar kiyama an gane ku a rayuwarsu ta duniya yau ma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aidihim wa arjuluhum bima kanu ya'malu to ita wannan sai tace al yawma naftimu ala afwahihim ubangiji ta'ala yace a yau alkiyama naftimu ala afwahihim Allah yace za mu yi rihi akan bakunansu wannan kenan lokacin da aka tambayi mushrikai suka yi ƙarya suka ce wallahi rabbina ma kunna mushriki mun rantse da ubangijinmu mu dai ba mu kasance ba muna shirka a rayuwarmu ta duniya to lokacin da suka yi ƙarya cewa su ba su saba ma ubangijinsu a rayuwarsu ta duniya ubangiji ta'ala sai ya yi rufi a kan bakinsu sai ya zamanto shi ne ce alyawma nahtimu ala afwahihim sai yake cewa wa tukallimuna aydihim ubangiji ta'ala ya ce hannuwansu za su yi mana magana wa arjuluhum da kawahuwansu bi ma kanu yaksibun dangane da abin da suka kasance suna aikatawa waccan wannan ayoyi ba su da cin karo da juna can ya ce yau mu tashhadu alaihim alsinatuhum nan ku sai ce al yau naktimu ala afwahihim kenan gaba duk abin da mutum ya aikata in na alkhairi ne in na sharri ne halshe zai faɗa kuma gabaɓuwa za su faɗa kenan su mushrikai kamar yadda suka yi ƙarya suka ce a ai su ba su zamanto mushrikai a rayuwarsu ta duniya don haka ubangiji sai ya liƙe bakin a wannan lokaci hannuwa da kafafuwa sai su ba da shaida mun gane kamar yadda tsakanin ayoyin yake ko babu cin karo da juna na'am kamar misali mutum yana da mata zai ƙara ta biyu to kamar ne na ke tambaya kamar wani misali idan aka yi kayan amarya ita ma sai a ce sai an mata kaya wanda yake na kishin laifi kayan kishin laifi al'ada ce ba addini ba an gane ku al'ada ce ba addini ba ne in ka yi ka kyauta in ba ka yi ba kuma babu wani laifi a kanka kamar yadda bayani ya gabata inda ake ma mace kayan kishin laifi shine lokacin da aka saki mace wanda ake kiran shi almut'a ma'ana jiyar da ita daɗi kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa la junaha alaikum in qallaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna farida ومتئوهن على الموسع قدره وعلى المكفر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين don haka kasancewar macen da aka aura kafin a kusance ta aka sake ta an gane ko to shine ubangiji ta'ala ya ce a jiyar da ita dafi ma'ana a mata kaya waɗanda suke na kishin laifi bakin gwargwado kenan mawadaci ya yi gwargwadon wadatar shi talaka ya yi gwargwadon talaucinsa amma maganar cewa in za a ƙara aure dole sai an ma uwar gida kishin laifi wannan baya da asali a shari'a al'ada ce in ka yi ba laifi ba ka yi idan ba ka yi ba kuma hallo ba laifi ba ka yi darasi da ya gabata da taimakon allah tabaraka wa ta'ala muna je cikin kitabul hajji wanda mun tsaya ƙarshen wato babi na 24 kai tsaye insha Allahu ta'ala za mu tashi farkon babi na wato 25 قال أبو إيسى محمد بن إيسى الترمذي رحمه الله باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم قال حدثنا قتيبة وابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صيد البر لكم حلال وأنتم حرم صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم قال وفي الباب عن أبي قتادة وطلحة رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث جابر رضي الله عنه حديث مفسر والمطلب لا نعرف له سماعا عن جابر رضي الله عنه والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لا يرون بأكل الصيد للمكرم بأسا idza lam yasqadhu aw aw lam yus idza lam yasqadhu aw lam yusqad min ajali qala ash-shafi'i huwa muhammad ibn idris rahimahullah hadha ahsanu hadithi ruya fi hadha al-bab wa aqyas والعمل على هذا وهو قول أحمد وإسحاق قال حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن أبي النضر عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له مهرمين وهو غير مهرم فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناولوه سوقا فأبوا فسألهم رمحا فأبوا عليه فأخذه ثم شد على الحمار فقتل فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم فأدركوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عن ذلك فقال إنما هي قومة أطعمكموها الله قال حدثنا قتيبة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة رضي الله عنه في حمار الوهش مثل حديث أبي النضر غير أن في حديث زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل معكم من لهمه شيء قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح wato jabir ibn abdullahi al-ansari Allah ya kara masa yadda kamar yanda ya zo ya rawaito wannan hadisi a karkashin baban da malam ke cewa babi ne wanda ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da cin naman farauta da mai harami an gane ko ma'ana dabba wadda ta halatta a ci aka farautu menene hukuncin cin namanta ga wanda ya dau harami harama da haji ko umra shine anan jabir ibnu abdullahi al-ansari Allah ya kara musu yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace saydul barri lakum halalun wato farauta ta daji wato halakce gare ku wa antum hurum halin wato kuna ɗauke da harami malam tasiduhu matukar ba ku kuka farauto da kanku awi su lakum ko kuma aka farauto ta kanas saboda ku ita farauta wadda take ta teku wannan ba saɓani game da halaccinta hakanan ita ma ta dokar daji kamar yadda nasi ne na alkur'ani ubangiji ta'ala yake cewa uhilla lakum saydul bahri wa ta'amu mata'an lakum walis sayyara wa hurrimat wa hurrima alaykum saydul barri ma dumtum huruma wattaqullaha allazi antum bihi mu'minun ubangiji ta'ala yake cewa uhilla lakum saydul bahri an halitta muku farauta wadda take ta teku alhali kuna ɗauke da harami shi ya ce uhilla lakum saydul bahri wa ta'amu an halitta muku farauta ta harami wa ta'amuhu wato da abincinsa kamar irin su fara da sauransu in dai na teku ne duka wannan ya halatta kamar yadda kafin wannan aya mai Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu la taqtulu sayda wa antum hurum ya ku jama'a ta mu'minai kar ku sake ku kashe farauta halin kuna ɗauke da harami to bayan Allah ya nuna sakamakon duk wanda ke dauke da harami idan ya kashe idan ya sake ya kashe wani naman daji a matsayin farauta ubangiji ta'ala ya nuna menene sakamakonsa bayan haka sai ya ce uhilla lakum saydul bahri wa ta'amu an halitta muku farauta wanda take ta teku an gane ko wa ta'amuhu wato da abincinsa menene kamar irin su fara da sauransu ubangiji ta'ala da irin kamar misali irin su mataccen kifi idan ka samu da sauransu duka wannan an halitta mu ubangiji ta'ala sai ce mata allakum walis sayyara wato don jin daɗi gare ku da waɗanda suke matafiya ma'ana don ku yi guziri shine ake kira da mata sai ce wa hurrima alaikum saidul barri ma dumtum huruma ubangiji ta'ala ya ce an haramta muku farauta wanda take ta jeji matukar kuna ɗauke da harami farauta wanda take ta dokar daji wannan haramun ne to shine anan wannan hadisi sai ya ce saidul barri lakum halalun wa antum hurum yace farauta ta dokar daji halakci gare ku halin kuna dauke da harami amma malam tasiduhu matukar kenan ba ku kuka farauto ba kenan in kai ka farauto menene magana anan kenan in kai ka farauto wannan haramun ne don haka yace malam tasiduhu matukar kenan ba ku kuka farauto ba au yusad lakum ko kuma aka farauto takanas saboda ku misali mutum ne ya ganka saboda karramawa da girmamawa da ganinka kawai sai ya dau mashin sai ya je ya horauto naman daji takanas saboda kai to wannan baya halatta ka ci kamar yadda zamu iske hadisi nan gaba to amma kai ne kana dauke da harami haji ko umra sai kaga ana sayar da nama na farauta ya halatta ka sai haka ci saboda ba dan kai ba aka yi kuma ba kai ba kai al-imamu abu hanifa anan sai yake cewa au yusadlakum shine yake cewa a nan kenan in kyauta aka ba ku farautar an gane ku caye ya halatta ku ci in aka farauto aka baka takanas saboda kai in kyautar farauta aka baka shine yake cewa ya halatta ka ci yake cewa amma banda kyautar naman in aka maka to amma magana wadda take mai rinjaye anan shine magana ta jumhurin malamai allam anan lamu ta'ali ne ai li ajalikum aw yusad lakum kina aw yusad li ajalikum ko aka yi farauta ta kanas saboda kutu baya halatta ku ci to shine anan malam yake cewa kenan wannan hadisi dalili ne akan haramcin cin wato farauta wanda mai harami ya harauto ko kuma kasancewar aka harauto takanas saboda shi duk da cewa hadisin bai inganta ba shine malam yake cewa a wannan babi akwai hadisi daga Abu Qatada da Dalha ibn Ubaidillah Allah ya kara musu yarda malam ke cewa hadisin Jabir ma'ana wannan hadisi hadisin mufassar hadisi ne wanda ya fassara sauran hadisai waɗanda suka zo a saki dangane da cewa farauta ta daji haramun ne ga mai harami da kuma waccan aya da ubangiji ta'ala yake cewa wa hurrima alaikum saidul barri ma dumtum hurma an haramta muku farauta wadda take ta daji matukar kuna dauke da harami kenan anan an haramta maka kai mai harami a karan kanka ka farauce naman daji kuma haka na haramun ne ka ci naman farautar da aka farauto ta kanas saboda kai amma in dai ba kai ka farauto ba kuma ba ta kanas saboda kai ba aka yi ya halatta ka ci kenan sawa'an kyauta aka baka ko kuɗi ka zuba ka saya ko sadaka aka baka shine yace wannan hadisi hadisi ne kenan mufassar kenan shi ya fassara ma'anar sauran hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suka zo a sake hakanan ita waccan aya sai yace wal muttalib shi muttalib la na'rifu lahu sama'an an jabir ma'ana wannan marwayaci al-muttalib ibnu abdullah ibnu al-muttalib al-makhzumi shine malam yace la na'rifu lahu sama'an an jabir ba mu san da cewa da ɗai ya taɓa jin wani hadisi ko da ɗaya ne daga jabir ibnu abdullah al-ansari kenan bai taɓa haɗuwa da jabir ba to yaya za a yi ya ce jabir ya faɗa masa ya ce daga jabir don haka kenan akwai datsewar sanadi datsewar sanadi ko illa ce daga cikin illolin da suke raunana hadisi kenan sharaɗin hadisi ya inganta a samu ittisalus sanad don haka shi kuma anan sai ce anil muttalib sai ce an jabir ibn abdullah shine anan malam yace wal muttalib la na'rifu lahu sama'an an jabir yace kwata kwata ba mu san da cewa ya taba jin daidai da hadisi ɗaya daga jabir don haka malam sai ce wal amalu ala hadha inda ba abi ahlul ilmi aiki ko akan haka yake a wajen wasu daga cikin malamai la yarawna bi akali sayd lil muhrimi ba'sa ba sa ganin laifi game da cin naman farauta ga mai harami da haji ko umra idza lam yasqalhu in dai ba shi ya farauto ba aw lam yusdad min ajali ko kuma ba a farauto ba saboda shi kenan in ba kai ka farauto kuma takanas ba dan kai ba aka yi to ya halatta ka ci ta koma wace hanya kyauta ko sadaka ko saye al-imamu shafi'i sai yake cewa hadha ahsan hadha ahsanu hadithi ruya fi hadha al yace a wannan babi na bayani game da cin naman farauta ga mai harami ya ce wannan hadisi shi ya fi kowane hadisi kyau sai ya ce wa aqyas ya ce shi ne ya fi daidaici dangane da ma'ana a wannan babi kenan a nan sharaɗi biyu ne sharaɗi na farko kar ya zamanto kai ka farauto sharaɗi na biyu kenan kar ya zamanto takanas saboda kai aka yi in dai babu ɗaya daga cikin wannan to ya halatta mutum ya ci shine malam sai ce wal amalu ala hadha aiki akan haka yake wa huwa qawlu ahmad wa ishaq wannan kuma fada ce ta al-imam ahmad da ishaq kenan a takaice dai dukkan jumhurin malamai akan wannan fatawa suke illa kasancewar abu hanifa al-imam malik shi ma akan haka yake ya halatta mai harama da hajji ko umra ya ci naman farauta in dai ba shi ya farauto ba kuma takanas wato ba dan shi ba aka yi shi al'imamu abu hanifa kawai shi yana ganin cewa kenan shi ya ɗauki wannan kin cewa inda ma'ana kasancewar kyauta aka muku amma in ba naman bane ba wai ya halatta ka amsa in dai farauta ta kanas aka farauto aka baka gaba daya in nama ne yana ganin ba baya halatta ka ce kwata kwata dai kawai in dai dan kai aka yi baya halatta sawa'an duka aka baka ko naman aka ɗauka aka baka hadisi na biyu shine hadisin nafi yantaccen bawa na abu katada ke cewa abu katada Allah ya kara masa yadda ya kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta idza kana bi ba'd tariqi makka lokacin da suke wato sharan hanya ta makka ma'ana yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an fita bulaguro zuwa birnin makka takhallafa ma ashabi lahu muhrimi wato shi abu da sai ya dan dakata tare da wasu abokansa waɗanda dukkansu sun ɗau harama dangane da hajji wa huwa gairu muhrim amma shi fa baya ɗauke da harami abokansa gaba ɗaya wanda ya dakata ke na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran jama'a sun yi gaba shi sai ya dakata to waɗanda jama'ar da yake tare da su kowa yana ɗauke da harami wa huwa gairu muhrim amma shi baya ɗauke da harami me za a yi fara'a himaran wahashiyar abu da sai ya hango jikin jeji fastawa ala farasi sai ya hau dokinsa fasa'ala ashabahu an yuna wiluhu sauda sai ya ce ma abokansa su meko masa bulalar shi shi da ya hango jikin jeji ma kawai sai ya kure kan dokinsa sai ya ce su meko masa bulalar shi fa'abau sai suka ki kowa ya juya masa kai fasa'alahum rumha sai ce su meko masa mashinsa fa'abau alaihi sai gaba ɗayansu kowa ya ki meka masa fa'akaza sai ya sauka daga kan dokin ya ɗau mashin shi sun mashadda alal himar sannan sai ya kai ɗauki akan wannan jaki faƙatala wato ya gama da shi da ya farautu wannan jaki ya kawo فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم waɗannan jama'a masu harami waɗanda suke tare da shi wasu suka ci naman wannan jaki wasu kuma sai suka ki abinda muke so mu sani kar mu manta ya gabata jakin jeji shi babu saɓani dangane da halacce shi in dai jaki wanda yake na daji wannan halak ne amma wanda yake na gida wanda ake masa lautu wannan haramun ne a shekarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi yakin Khaibar manzon Allah ya tura Abu Talha yayi shelar cewa Allah da manzansa daga yau sun haramta naman jakin gida domin najasa ne to amma shi wanda yake na daji wannan halaka ne da ya kai dauki akan wannan jaki ya farauto shi aka zo aka gasa wasu daga cikin wannan jama'a suka ci wasu kuma sai suka ja da baya suka ce a'a ba za su ci ba domin suna ɗauke da harami me za a yi fa adrakun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam fa sa'aluhu an zalik sai suka tarda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai suka masa tambaya kaka haka abu da ya farauto jaki an gasa wasu sun ci wasu kuma sun ki faƙala sai manzon Allah ya ce inna ma hiya qu'umatun at'amakum halla yace abinci ne wanda Allah ya ciyar da ma'ana ganima ce ubangiji subhanahu wata'ala ya koro muku kaga wannan kenan me yake nunawa tabbacin halaccin cin nama wanda yake na farauta in dai ba kai ku farauto ba kuma takanas ba saboda kai ba aka yi domin abu da anan ya farauto takanas da ya gan shi amma ba don saboda su ba shi baya dauke da harami kuma a nan abin da muke so mu gane ka'ida malamai suka ce kai ne harami da hajji ko umra bai ya halatta agajinka ka bada ba za ka taro ba wani ya farauce ko ka bada wata bulala ko ka bada wata sanda ko ka bada wani mashi ko ka ɗauki dutse ka bada domin a farauto in dai haka ne baya halatta don haka a nan sahabban suka ki meka masa bulalarsa ya nemi su bashi mashin shi suka ki da ya farauto wasu suka ci suka ce a ba za su ci ba aka je aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce abinci ne na musamman ubangiji subhanahu wata'ala ya ciyar da ku a wannan riwaya ta biyu shine yake cewa zaid ibn aslam ya rawaito daga afa ibn yasar daga abu qatada dangane da farauta ta jikin jeji da yi kwatancin hadisin abin nadir sai dai kasancewar hadisin zaid ibn aslam sai yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce halma akum min lahmihi shay manzon Allah yake cewa ko akwai wani abu tare da ku na namansa sa maza Allah ya ringa tambayar su wai akwai kingin nama kenan inda akwai a bashi an gane ku kenan wannan maza Allah yana ƙara tabbatar da wato halaccin kenan mai harama da haji ko umra zai iya cin naman warauta in dai ba shi ya warauto ba kuma ba dan shi ba akai malam ke cewa wannan hadisi hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacce babu ma ja'a fi karahiyati lahmi sayd lil muhrim قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن الصعب بن جثامة رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به بالأنواع أو بودان فأهدى له حمارا وحشيا فرده عليه فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهه من الكراهية فقال إنه ليس بنا رد عليك ولكننا هرم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد ذهب قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا الحديث وكرهوا أكل الصيد للمهرم وقال الشافعي إنما وجه هذا الحديث عندنا إنما رده عليه لما ظن أنه سيد من أجله وتركه على التنزه وقد روى بعض أصحاب الزهري عن الزهري هذا الحديث وقال أهدى له لهم حمار وهش وهو غير محفوظ قال وفي الباب عن علي وزيد بن أرقم wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na haramcin cin naman farauta ga mai harami an gane ko lafazin karahiya bi ma'ana at-tahri kenan haramcin cin naman farauta ga mai harami shine malam yake cewa abdullahi dan abbas allah ya kara masa yadda ya ba ubaidullahi ibn abdullah labarin cewa as'ab ibn jassama al-laifi allah ya kara masa yadda ya ba shi labarin cewa lalle manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce da shi a wani jeji da ake kiran shi anwa ko kuma waddan ma'ana sunan dawan kenan in ma ka ce al'anwa ko kuma waddan kokonto ne aka samu daga marwaici fa ahada lahu himaran wa hashiya asbab ya farauto jakin jeji sai ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kyautar shi faraddahu alaihi manzon Allah sai ya mayar masa da kyautar falamma ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ma fi wajhihi min al-karahiya lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga rashin jin daɗi da gamsuwa a fuskar as-sa'ab ibn jassama da manzon Allah ya maida masa kyautarsa sai manzon Allah ya ga cewa ya damu ya ɓata rai faƙala sai manzon Allah ya ce innahu laysa bina raddun alayka manzon Allah ya ce maida maka kyautarka ba ɗabi'ar mu bace ba halin mu bane walakin nahuru sanadi domin muna ɗauke da harami shi yasa wato na maida maka wannan kyauta shine anan malamai suka ce dalili ne wanda idan mutum ya maka kyauta to in za ka maida masa kyautar ya kamata ka nuna masa illar da ta sa cewa wannan kyauta ba ka bukata kamar yadda so da yawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama takanas yake daukan kyauta ya ba Umar Umar sai ce ya Rasulullahi ba wanda ya fi ni bukata an gane ku kenan anan ya nuna wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama uzurinsa saboda shi yana da wadata yana ganin cewa wanda ya fi shi bukata shi ya dace a ba wannan kyauta to don haka a nan shi as-sa'ab da ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kyautar wannan jaki na jeji da ya farauto manzon Allah da ya maida masa kayansa shi sai ya samu damuwa manzon Allah sai ya lallashe shi sai yake ce masa laisa bina raddun alaika manzon Allah ya ce maida maka kyautar ka yace ba ɗabi'ar mu bace ba ma'ana bai dace da mu ba walakin na hurum manzan Allah ya ce sanadi muna ɗauke da harami shi ne mala yake cewa wannan hadisi hadisi ne kyaukyawa ingantacce don haka wasu jama'a daga cikin malamai daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da wasu su sun tafi akan wannan hadisi wa karihu akala saidi lil muhrim suka haramta cin naman farauta wato ga mai harami cewa kwata-kwata baya halatta ne ci an gane ko kenan sun ɗauki anan da manzon Allah ya maida a matsayin cewa kwata-kwata baya halatta ne don haka shi al'imamu shafi'i sai ya ce inna ma wajuhu hazal hadisi indana ya ce fuskar wannan hadisi a wajenmu ma'ana abinda hadisin yake nihi inna ma raddahu alaihi manzon Allah ya maida masa kyautarsa lamma zanna yayin da manzon Allah ya yi zaton annahu da min ajali cewa takanas saboda shine aka farauto an gane ku cewa takanas shi as-sa'ab ibn jassama da ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama takanas ya tashi ya je wannan farauta ya kawo masa to manzon Allah da ya fahimci haka a rinjayen zaton sa cewa takanas saboda shi aka yi don haka manzon Allah ya ki amsa haka al-imamu shafi'i yace ma'anar hadis sai ce wa tarakahu ala tanassul manzon Allah ya bar wannan kyauta ba dan komai ba dan nisantar kenan abinda Allah ya haramta masa at-tanazzu kenan bi ma'ana al domin ya nisanci kenan cin nama wanda yake na farauta kenan wannan dalili ne wanda ke nuna in takanas ka fahimci cewa saboda kai aka yi baya halatta ka ci kamar yadda al-Imam Shafi'i ya fuskantar da wannan hadisi amma kenan in ba dan kai ba aka yi kenan anan karahiya kana iya ɗaukanta a matsayin makaruhi a wajen kenan malaman fiqh waɗanda suke na baya in suka ce makaruhi shine abin da yake koma bayan haram shi dai bai kai ba matsayi wanda yake na haramci kenan anan ka cin naman horauta koda ba dan kai ba aka yi kenan shi yafi dacewa don haka sai ke cewa wasu daga cikin almajiran al'imamu zuhri sun rawaito wannan hadisi daga wajensa wa qala sai a cikin lafazin sai yace ahada lahu himar lahama himari washin wato wannan ashab ibnu jassama ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kyautar naman jakin jiji kenan ba jakin bane ta kanas aka bashi kenan kaga wannan a rinjayin zato gaba ɗayan dabbar hoye ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya rahoto kamar yadda yake cikin wacce riwaya don haka wannan riwaya da yace ya bashi naman jakin jeji malam ya ce wa huwa gairu mahfuz wannan hadisi ne shaz kenan don haka ba'ifi ne wannan hukuncin wannan na cewa naman ne aka bashi wannan riwaya kenan riwaya ce ba'ifa hadisi ne shaz kenan riwaya wadda take mahfuza jakin jejin ne gaba ɗaya ɗauka ya ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah da ya fahimci cewa takanas saboda shi aka yi sai ya maida masa ya ƙi karɓar kyautar sannan kuma ya bashi uzuri shine ma da yake cewa a wannan babi akwai hadisi daga aliyu dan abi talib da zaid ibn arqam Allah ya kara musu yadda a takaice dai a nan kenan in ka fahimci dan kai aka yi baya halatta kamar yadda ya gabata kenan in ba dan kai ba ma aka yi kenan abin da ya fi dacewa dai ka nisanta matukar ka samu wani abinci wanda yake maimakonsa domin ka fita kenan daga cikin saɓani babu ma ja a fi saidil bahari lil muhrim qala haddathana abu kurayb qala haddathana waki huwa ibn al-jarrah ar-ru'asi al-kufi ana hammad ibn salama ana abil muhazzim عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حج أو عمرة فاستقبلنا رجل من جراد فجعلنا نضربه بسياطنا وإسينا فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوه فإنه من صيد البحر قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي المهزم عن أبي هريرة وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان وقد تكلم فيه شعبة وقد رخص قوم من أهل العلم للمهرم أن يصيد الجراد ويأكل ورأى بعضهم أن عليه صدقة إذا اصطاده وأكل wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da farauta hukuncin farauta ta teku ga mai harami farauta ta teku shin ya halatta yayi ko baya halatta wanda dai nassi na alqur'ani ya nuna mana halacci dangane da haka uhilla lakum saydul bahri wa ta'amu to shine anan ya shigo da hadisin Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda ke cewa mun fita tare da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama game da hajji ko kuma umra. fasta ƙabalana rijilun min jarad ya ce wani garke wanda yake na fara wato sai ya gabace mu an gane ko lafazin rijil ana amfani da shi garke wanda yake na fara shi ne ya ce fasta ƙabalana rijilun min jarad wato garken fara sai ya tinkare mu faja'alna nadribuhu bi siyaqina wa isiyina yace sai muka hadu wato muna dukan su da sandunan mu da bulalan mu an gane ko ma'ana fara ce ta taso haka sai suka dau sandunan su da bulalan su suke bugun su lafazin siyaq jam'i ne na saud saud kenan bulala shi kuma isi jam'i ne wanda yake na asa shine yace faja'alna sai muka hadu nadribuhu wato muna dukan wannan garki bi siyadina da bulalarmu wa isiyina da sandunan faƙaɗa nabi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce da mu kuluhu ya ce ku ci fa innahu min saidil bahari domin fara wato tana daga cikin farauta wadda take ta teku wanda masu bincike asali suka ce ita fara kamar misali kihi ne yake yi wannan kinta ma'ana daga cikin teku take taso take wannan kinshi ma'ana kamar kihi ne yake furzo ta yake aminta to shine anan kenan tana ɗaya daga cikin abinci wanda yake na teku wanda Allah ya halitta mana shine anan yake cewa fa innahu min saydil bahri wato domin tana daga farauta wadda take ta teku malam yake cewa haza hadisun garibun wannan hadisi ne ba'ifi lafazin garibun kenan bi ma'ana ba'if kamar yadda bayani ya gabata sai ce la na'rifuhu illa min hadisi abil muhazzib yace wannan hadisi kwata kwata ba mu san shi ba illa ta hanyar kawai abul muhazzib daga abu huraira shi kuma abul muhazzib sunansa yazid ibn sufyan don haka shuba ibn al-hajjaj wato ya saka baki a kansa ma'ana ya raunana shi an gane ko ma'ana marwaici ne wanda yake ra'ifi shi kuma duk lokacin da aka samu hadisi ta hanyar wani marwaici wanda yake ra'ifi aka kewaya aka kewaya ba a same shi ba ta wata hanya illa wannan hanya daya daya to wannan hadisi ne ra'ifi baya halatta a kafa hujja da shi don haka aya ta alkur'ani ta tsaya matsayinsa an gane ko sai malam yake cewa wasu jama'a daga cikin malamai sun yi rangwame ga mai harami ba laifi yakan iya farauce wato bara ya ci wara'a ba abuhum anna alaihi sadaka wasu ko suka ce dole sai ya bada sakamako abinda ake nihi da sadaka a nan fidiya kenan idan tsadahu wa akalahu idan ya farauce ta ya ci to wannan dole sai ya bada fidiya me yasa saboda ba su ɗauke ta ba akan cewa tana daga cikin farauta ta teku wanda ku suka ɗauke ta iya bincike cewa asalinta ne daga teku take tasowa kenan don haka suka ga cewa babu wata fidiya kenan mutum yakan iya farauce wara ya gasa ya ci ko da yana ɗauke da harbi idan yana ɗauke da harbi kenan illar hadisin dai wannan marwaci abul muhasib babu ma ja'a fi babu yusibu hal muhrim قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم هو بن أليا قال أخبرنا ابن جريج أنا عبد الله بن عبيد بن أمير عن ابن أبي عمار أنه قال قلت لجابر رضي الله عنه الضبؤ أصيد هي قال نعم قال قلت آكلها قال نعم قال قلت أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد وروى جرير بن هازم هذا الحديث فقال عن جابر عن عمر رضي الله عنه وحديث بن جريج أصح وهو قول أحمد وإسحاق والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم في المهرم إذا أصاب ضبعا أن عليه الجزاء wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da kura da mai harami ya kashe ta ma'ana mai harama da haji ko umra ya kashe ta menene hukuncinsa ma'ana kana ɗauke da harami in ma haji ko umra sai ka kashe kura to shine anan malam ya shigo da hadisin ibnu abi ammar yake cewa na faɗa ga jabir ibnu abdullahi al-ansari nace masa abdabu wai ita kura a saidun hiya ita ma farauta ce qala na'am sai yace kwarai da gaske ma'ana farauta ce wanda ya halatta a farauce ta sai yace kwarai kuntu akuluha na ce yanzu in na farauce kura zan iya ci ƙala na'am jabir ya ce masa kwarai da gaske kwa ƙala sai ya ce a ƙala hu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ne ya faɗa haka cewa kura ya halatta a ci ƙala na'am jabir ya ce masa kwarai kaga wannan kenan me yake nuna mana neman dalili mutum ya ce maka kaza ake a addini sai ka ce masa manzan Allah ne ya faɗa in yana da dalili ya ce maka yi in ya ce maka a'a to mai dage fi ka ajiye har ka samu tabbas cewa Allah ne ya faɗa ko kuma manzon shi sallallahu alaihi wasallam shi anan tambaya yake masa wai kura ita ma horauta ce wanda ya halatta a horauce sai ya ce masa kwarai to sai ya koma ce masa shin zan iya cin namanta ya ce masa iya ya ce to manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ne ya faɗi haka ya ce masa ƙwarai wannan kenan dalili ne wanda yake nuna cewa kenan duk mutumin da ya kashe kura kenan ya kashe farauta shine a nan malami bayan ya faɗi cewa hadisi ne kyaukyawa ingantacce shine malam yake cewa ali ibn al-madini yake cewa yahya ibn sa'id yahya ibn sa'id ke faɗa cewa jarir ibn hazim ya rawaito wannan hadisi sai yake cewa daga jabir shi kuma daga umar allah ikara masa yadda malam ya ce amma hadisin ibn jurai shine mafi inganci an gane ko kasancewar kenan ibn jurai shi kuma daga wato abdullahi ibn ubaid ibn umair shi kuma daga ibn abi ammar shi kuma daga jabir ibn abdullahi al-ansari sai malam ya ce wannan fada ce ta da imamu ahmad da ishaq ibn ibrahim don haka kuma aiki akan wannan hadisi yake a wajen wasu malamai game da mai harami idan ya kashe kura anna alaihi jaza lalle akwai sakamako a kai shi dole sai ya ba da iya abin da yake sakamako an gane ko kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu la taqtulu sayda wa antum hurum sai ce wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajza'u mislu ma qatala minan na'am an gane ko kenan dole sai mutum ya bada sakamako domin anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da cewa farauta ce kenan idan mutum ya kashe ta dole sai ya bada iya abin da yake sakamako wanda sakamakon malamai sun bayyana a wanda yake da gwalgwado dole za ka ba da gwalgwadonsa kamar wanda Allah ya bayyana ko manzansa wanda ba shi da gwalgwado kuma a nan sai a samu malamai su yi ijtihadi a ce iya kaza ne ya dace ka bada wanda malamai sun tabbatar da cewa mutumin da ya kashe jimuna abin da zai bada raƙumi zai bada to don haka ita ma kura kwa da barewa da jimuna kusan tafiyarsu ɗaya shine yace anna alaihi aljaza lalle akwai sakamako akan shi kenan shine zai ba da fidiya dangane da wannan kashe farauta da yi babu ma jaa fi ligtisali li dukhuli makka qala haddathana yahya ibn musa qala haddathana harun ibn salih al-balqi قال حدثنا عبد الرحمن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم لدخول مكة بفخ قال أبو عيسى هذا حديث غير محمود والصحيح ما روى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يغتسل لدخول مكة وبه يقول الشافعي يستحب يستحب الاغتسال لدخول مكة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث ضعفه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وغيرهما ولا نعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من حديثه wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na hukuncin yin wanka domin shiga makka ma'ana wanka domin shiga birnin makka shine anan malam ya shigo da hadisin abdurrahman ibn zaid ibn aslam daga mahaifinsa daga abdullahi dan umar abdullahi dan umar allah ya kara musu yadda ke cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya yi wanka a wani wuri da ake kiran shi fah wato wani wuri ne wanda yake kusa da makka lidukulihi makka domin shiga birnin makka ma'ana manzon allah ya yada zango a nan ya yi wanka malam ya ce wannan hadisi gairu mahafuz ma'ana hadisi ne wanda yake sha in ka ji an ce gairu mahafuz kenan hadisi wanda yake sha kenan in aka ce al-mahfuz kenan hadisi kuma wanda yake kenan sahi kenan wannan gairu mahfuz ne an gane ko kenan kishiyar shab shine al-mahfuz kamar yanda al-ma'ruf kishiyar hadisi ne wanda yake al-munkar kenan gairu mahfuz kenan hadisi ne da'ifi sai yake cewa ingantacciyar magana shine abinda aka abinda nafi ya rawaito daga abdullahi dan umar cewa abdullahi dan umar ya kasance yana wanka domin shiga birnin makka kamar yadda hadisin yake cikin bukhari abdullahi dan umar idan ya tinkari birnin makka yana yada zango a wani wuri wanda ake kiran shi zukuwa a nan yake kwana idan aka wayi gari bayan sallar asuba idan hantsi ya daga sai ya yi wanka sannan sai ya shiga birnin makka kuma sai yake ba da labarin cewa yadda ya yi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake to don haka kenan shi ibnu umar shi ne yake yada zango ya yi wanka a wannan wuri kenan bayan ya kwana ya wayi gari sai ya wanka sai yake ba da labarin cewa yadda ya yi haka ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi amma sabanin wannan riwaya ta Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam me yace cewa igtasala nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama li dukulihi makka bi faq wai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi wanka a wurin da ake kiran shi faq domin shiga birnin makka illa kasancewar kenan wanda yake ingantacce shi ibn Umar haka yake yi kuma haka yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake don haka al-Imam Shafi'i ya tafi akan wannan hadisi yake cewa an so yin wanka domin shiga birnin makka ma'ana wannan wanka matsayin shi sunna ne kamar yadda shi wancan hadisi na ibnu umar ya tabbatar da cewa yadda ya haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake don haka ma da ya ce abdurrahman ibn zaid ibn aslam wato matsayinsa marwaici ne wanda yake da'ifi domin al'imamu ahmad da ali ibn madini da ma wasu daga cikin malamai wato sun raunana shi ma'ana marwaici ne wanda yake da'ifi don haka shine illa a cikin hadisi don haka malam ya ce wannan hadisi kuma ba mu san shi ba cewa marfu an ɗaukaka dangane shi har zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama illa ta hanyar shi kawai shi kadai ne ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo shiga makka sai ya da zango a wannan wuri manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi wanka illa kasancewar kawai abin da ya inganta da wancan na ibnu umar shi yana yi kuma haka ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake nan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana yan uwa muna da sanarwa wannan a karfe tara da rabi na safe kenan a gobe a nan lise yan uwa matasa musulmi suna muhadara da harshen faransanci amma ta keɓanta ga waɗanda suke ma'aikatan gwamnati kenan اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك